إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يو الخميس sha biyar ga watan Ramadan, hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara, wanda ya daidai da ɗaya ko? talatin da ɗaya ga watan biyar, haihuwa annabi Isa alaihi salamu dubu biyu da sha takwas. Mun dawo za mu ci gaba da karatun Alƙur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya. da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam akramukallah bismillah. Na'am. Na'am. نعم نعم نعم نعم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون
الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana irin ni'imomin da ya yi ga ɗan adam, wayanda in aka ce za a ƙididdige wa'yannan ni'imomi ba su iyakantuwa. dama Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kun ce za ku kididdige ni'imomin Allah ɗaya bayan ɗaya Allah yayi mana kaza yayi mana kaza yayi mana kaza to ba ku iya kewaye sanin su baki ɗaya to ayar da muka kwana jiya a cikin ni'imar da Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana yayi mana dan mu gode mashi sai ce huwallazi ahayakum summa yumitukum summa yuhyikum innal insana lakafur Ubangijin nan shi ne wanda ya rayar da ku, sannan ya kashe ku, sannan ya sake rayar da ku ya muku hisabi ‘yan aljanna su ta aljanna ‘yan wuta su ta wuta, hakika ɗan adam kafiri mai butulci ne da ni'imomin Ubangiji. Allah subhanahu wata'ala sai ke gaya mana irin abubuwan da Yahudawa suke sukan ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama da su na cewa ya canza abubuwan da ya iske annabawan da suka gabata suna yi na shari'a da hukunce-hukunce wanda in ka kalli shari'o'in annabawa baki ɗaya za ga kowace al'umma ana ba ta shari'a ne daidai da ita in kuma wata al'umma ta zo wannan abin da aka ba wata al'umma a cikin wannan al'ummar Allah subhanahu wa ta'ala yana iya cewa ya haramta wannan abin kada a aikata shi. kamar misali auren ‘yan uwa shaƙiƙai mutum ya auri ‘yan uwa shi wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya da farko lokacin annabi adam salam lokacin da ya haifi ‘ya'ya sai da tana hawa utarin ka haihuwa ‘ya'ya biyu ne namiji da mace namiji da mace to da na farko suka tashi za su yi aure sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kawai Hassan ya auri Usainan na biyu ma Husainin ya auri Hassanan amma ba sunansa Hassan da Husaini ba misali ne na biyu kowanne ya auri abokin tagwai ta kashi haka ake ta yi haka ake ta yi to da suka yawaita sai aka samu wasu 'yan biyu guda biyu waɗanda sun taso baki ɗaya su hudu duk sun isa aure lokaci ɗaya to da Allah ya halatta aure abokin tagwai ta yanzu ya ce to tunda sun taso baki ɗaya a yi tarnaki wancan hassan ɗin ya auri ya uwa Husainin wannan wannan Husainin din ya auri Hassan wancan kaga an saƙa kenan to ai daga nan ne aka samo rigimar kabila da habila ko kaga su a shari'a su an yarda da wannan amma mu yanzu an yarda da wannan haka aka yi ta tafiya kuma sai shari'a ta tafi wasu annabawan sai aka yarda da cewa kawai ɗaki ɗaki za a canza in kana da mata biyu wannan ta haifi namiji wannan ta haifi mace kana iya haɗa su a wuri haka aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya har tsawon zamani to ana nan sai ya zama ana canza shari'a ana canza shari'a ana canza shari'a kai hatta sallah ɗin nan da kake gani mu kaɗai ne 'yan gata wanda Allah ya wajabta masalloli biyar amma daga cikin annabawa akwai annabin da sallah ɗaya aka wajabta mai in dai kana yin wannan sallah ɗayan kawai kai mumini ne akwai kuma annabin da ba a ba ruku'u ba sai dai in yayi tsaye yayi da shi da mutanen shi suka yi karatun da za su yi kawai su assalamu alaikum kowa ya kama gaban shi akwai annabin da kuma shi an ba shi tsayuwa ne da sujada akwai annabin da an ba shi tsayuwa ne da ruku'u ba Allah na ce masai na maryam wasjidi warka'i ma'a raki'ina ba to kowanne akwai irin shari'ar da ake ba su akwai wa'inda su a lokacinsu yanke-yankensu ba irin yadda muke yi ba ne to amma ne mu da yake Allah ya ba mu babban shugaba annabi alaihi salatu wassalam a littattafai sai Allah ya ba mu littafin da ya haɗa komai da komai na littattafan annabawa hakanan a wajen hukunce-hukunce sai Allah ya haɗe mana komai na hukunce-hukuncen annabawa kuma ƙarshen abin sai Allah ya sauƙaƙa mana shi ya zama muna da sauƙi a kansu. Don me su annabawa waɗanda suka gabatu, alaihi salatu wassalam, za ka samu idan mutum ya bari wata najasa ta taɓa tufafin shi, kamar jini ko kwata ko wani abu, to ba ruwa zai sa ya wanke ba. A su a shari'a su lokacin iyaka inda ta taɓa ɗin nan komin kyan rigarka, ko miliyan miliyan ka sai yadin, sai ka kama daidai gun ka sa almakashi ka yanki in can ma yi ka datse in can ma kaga wata riga ta zama hoto kawai idan mutum janaba ta samai kwantawa ya da iyalin shi ko ko janaba ce ta zo mai haka nan to ka'ida komin sanyi sai ya yi wanka so saba'in akwai wa'inda a shari'ar su idan ka bari jinin wata dabba da Allah ya hana ci ta taba jikinka to ba wankewa za ka yi ba dutse za ka sa ka goge har sai kai ma jini ya fito a gun kuma haka ne ibadarsu haka Allah ya yi masu kuma haka suke tafiya kuma yin wannan abin a wajen Allah shine ibada to shikenan sai ya zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo kaga hatta wajen kallo ibada annabi Musa da dukkan annabawan da suke a cikin Yahudawa in sun zo suna kallon masallacin Qudus ne su ibada amma annabi Ibrahim da wasunsu bayan ya gina Ka'aba su kuma Ka'aba suke kallo ba shi bane Allah ke ce manzo Allah kannara ta kallo ba waje ka fi sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha ai manzo Allah da farko shi ma masallacin Qudus din yake kallo yana ibada har sai da wajen kota goma sha shida ne tukunna Allah yana cikin sallah Allah ya ce to mun ga dai ka fi son ka kalli makka mu ma tun da kana so muna so juya ka kalli makka kaga duk wannan shari'a ce to haka a wajen yanka wai sai yahudawa wai suke ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai su a addinin su wai ana cin mushi amma fa ƙarya suke suna son su haɗa manzo Allah rigima ne da ƙwarai wai su ana cin mushi saboda me ai shi mushe yankan Allah ne shi ko wannan yanka na mutum ne ya za a ce ba za a ci yankan Allah ba kuma a ci yankan mutum tunda in dabba ta mutuwa ya kashe ta Allah in ko ka danne ka yankawa ya kashe ta kai ka ce da haka kawai kawai ya zo yana sa ya rikirkita muku addini ne da al'ada da shauran abubuwa to shine na Allah subhanahu wataala sai yake ba su amsa a cikin wannan aya yake cewa li kulli ummatin ja'alna man sakan hum nasiko Allah ya ce ai ga kowace al'umma ja'alna man sakan mun sanya mata shari'a ko kuma ja'alna man sakan mun sanya mata a yanda take yin yankanta hum nasikuhu wanda kuma su suke yin aiki da wannan shari'a Allah ya ce ya rasulullah fala yunazi'unnaka fil amri da haka kada wa'annan mushrikan da wa'annan shedanin yahudan kada su rinka yin jayayya da kai a cikin al'amuranka na gaskiya kai dai abin da ke gabanka wad'u ila rabbika kai ta yin kira ka kira al'umma zuwa ga ubangijinka to nan ga umarni guda biyu na tarbiyya fala yunazi'unnaka fil amri kada su rinka yin jayayya da kai a cikin al'amari Allah yana ba manzo Allah umarnin kada ya biye ma Qurayshawa da shirmensu kada ya biye ma Yahudawa da shirmensu a'a kawai tunda kai ka san ga umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce ka da shi ya dora ka akan shi to ba sai an yi ja'in ja ba kun ce naku ne daidai to ku je ku ci gaba dai ni kuma na ce nawa ne daidai zan je ita gaba dai kullun ya amalu ala shakilati kowa ya je aikin gaban shi abu na biyu amma kuma sai Allah umarni na biyu sai ce wadu ila rabbika kakkai jayayya da su amma kai ta kira zuwa ga ubangiji idan ko za a kira su zuwa ga ubangiji sai an yi me sai an yi jayayya to Allah subhanahu wataala sai yake nuna cewa tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da su babu gaddama babu jayayya babu kace na ce amma dai ya ta kiransu zuwa ga Allah kowane lokaci nan Allah subhanahu wataala ya ce a yi kira zuwa gare shi to ya ake kira zuwa ga Allah ya ake kira zuwa ga Allah Allah subhanahu wataala yana ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana in zaka kira mutane ka kira su zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azi kyakkyawa ka sa hikima in za ka yi masu wa'azi ka rinka tafiyar da su a bisa layin da suke don ƙa'idar mai wa'azi wajibin shi ne in zai kira mutane zuwa ga Allah to lalle ne ya rinka kiransa akan abin da suka sani ba abin da ba su sani ba misali in ka zo yanzu za ka kira ba ma guje zuwa ga addinin musulunci to shi ba ma guje muhimmin abin da ya sani noma ko to ka rinka nuna mai a'a kaga wannan da kaga ana yi daga sama wanda kake shuka to Allah ne yake yin wannan ruwa amma yanzu da ka zo kana kiran ba ma guje amma ya kake mai misali da kwamfutoci da injiniyoyi da abubuwa zai fahimce ka ba wannan ya sani ba wad'u ila rabbika da haka sai ka sa hikima kuma hikima ta biyu a cikin dukkan mai kiran mutane zuwa ga Allah sai ya ɗauki irin tarbiyyar da Allah ya yi ma annabi Musa lokacin da zai tafi zuwa wajen Fir'auna abinda Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi Musa da annabi Haruna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha in kun je ku gaya mai magana mai taushi wataƙila zai wa'azu au ya sha ko kuma ya ji tsoron Allah kalli girman annabi Musa kalli matsayin shi da ɗan uwan shi annabi Harun amma Allah ya aike su gon Fir'auna kalli fajircin Fir'auna wanda shi ba ma wani yake bauta mawa ba aya ce shine ake bauta mawa amma sai Allah ya ce to in kun je wajen shi faqula lahu qawlan layyinan ku gaya mai magana mai taushi kada ku ce kai Fir'auna kai kafiri ne kai dan wuta ne Allah ya tsine ma kai a'a ku gaya mai magana mai taushi annabi Musa da yaje kome ce yace mai Allah ne ya aiko mu kuma ya aiko mu an arsal ma'ana bani Isra'il Allah ya ce ka kyala banu Isra'ila tare da mu mai addinin mu sai ya ce Musa ma rabbul alamin waye ubangijin talikai annabi Musa ya ta gaya mai rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ya ta gaya mai gashi-gashi ya ta mai bayani to kenan ka'idan mai da'awa mai kiran mutane zuwa ga Allah to wajibi ne a same shi da taushin hali da iya mu'amala da iya jawo waɗanda zai nuna ma Allah amma lokacin da mai da'awa ya zama mai la'ana mai kora mutane daga rahama Allah kullum sai dai ce Allah zai yi azaba to wannan ba ya zama mai da'awa ba ya zama mai gawaya ne ya zama mai batar da mutane ne da haka Allah na nuna mana tarbiyya ta mu yi kokari mu tsaya lalle in za a kira mutane zuwa ga Allah to a rinka tausasa musu ana yi musu kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'o'i mu kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah fa ke ce mai walau kunta fazzan galizal kalbi lafaddu min khawlik Allah ya ce da ka zama mai kaushin hali mai mugun hali wallahi duk mutanen nan watsewa za za su yi su baka fa aku anu ka rinka masa rangwame duk rangwamen annabi alaihi salam wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam duk abin da kafirai suka yi mai ba a taba ganin ya nuna fushin shi ya kai karagon Allah ba sai rana daya a shekara 23 sai ran da aka dora mai mahaifar raƙuma yana sallah rannan ne kawai ce Allah na haɗa ka da wane da wane da wane da wane amma duk abin da aka yi mai bai faɗa ba ji abin da ya auku a badar an fasa mai baki kan a fasa bakin an jefa shi rami an zo an matse shi har hular kwano ta nutse hular yaƙi ta nutse a cikin kuncin shi ta tsaga kuncin ta shige ciki jini na zuba kuma aka zo aka tura shi rami aka danne shi kuma an fito da shi ana jajanta mu juna wani ya auno dutse ya zama a bakin shi gam haƙori biyu ya fita amma ba duk da wannan hankalin sahabbai ya tayi suka ce ya rasulullah kai mu mutanen nan addu'a Allah ya aiko su sai ce inna ma bu isa bi rahama ai ni da tausayi aka aiko ni Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shiryar da mutane na ba su sani ba to yanzu da ya ce Allah ya tsine musu sai ikira mata za su zo su musulunta su Khalid za zo su musulunta da sauran irin su su su wannan su ga sunan dai kafirai da yawa to da haka wajibi ne duk inda mai kiran mutane zuwa ga Allah yake to wajibi ne ya koyi tarbiyya irin tarbiyyar manzon Allah dan da wannan ne ake shiryar da mutane ba da wannan bane ba da saɓanin shi bane ake shiryar da mutane kullum mai kira zuwa ga Allah ya tausasa ya sauƙaƙa ya rinka yi ma al'umma rangwame yana nuna masu kakka rinka zagin gumakan mutane wala ta subbu allazina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bi ghairi wa'inda ma suke bautan gunki Allah ya ce kada ka zagi gunkin su yanzu ka je ka iske masu bautan gunki suna bautan gunki ka dinga cewa wannan gunkin kaza kaza shi la'ananne ne iccen banza ne waye kaza kaza da Allah za su bakka sai su buge ka su kashe su ce ka zagi gunkinsu a amma in ka je ita masu wa'azi ita jawo hankalinsu ita nuna masu har sai da kansu su fahimci ashe gunki aikin banza ne su imani da Allah amma ka zo kana kiran mutane zuwa ga Allah so kake su addinin ka amma kana ɗaukan manya-manyan malamansu kana kunduma masa zagi kana ɗaukan manya-manyan shehunansu kana cewa kafirai ne ‘yan wuta ne gumaka ne in an bi su an bi ɗagutu yaushe wa innan mutanen za su fahimce ka su dika wannan duk shi haddasa rigimar ƙasar na a lokacin da wannan masu kiran zuwa ga abin da suke kira su kansu a lokacin da sun lallaɓa mutanenmu wataƙila da yawa wasu shehunan ma da sun biyu su a azanallahu da haka lallai ne mai duk wanda zai kira mutane zuwa ga Allah ya ɗauki karantarwa da tarbiyyantarwa irin yadda manzo Allah yi wata rana ba kira zuwa ga Allah ba sallah wani mutum ya zo ce ya rasulallah ni dai ina sallah a gidana ban zuwa masallacin anguwanmu ya ce saboda ne ya ce mu'azu ne limaminmu ko mu'azu in zai mana sallah dogayen surori yake kama manzo Allah ya canza fuska ana cikin magana sai ga Mu'az manzo Allah ya da ya rinka nuna shi ce ya Mu'az aturidu an takuna fatanan ya Mu'az zo kake ga zama mai jaraban mutane da bala'i laifin shi ya tsawaita sallah kawai to ina ga ya je yana kiran mutane yana zagin addinin su yana wulakanta su wadu ila rabbik kai da in za ka yi kira ka yi kira zuwa ga ubangijinka innaka la ala hudan mustaqim Allah ya ce wallahi ya rasulallahi na rantse da girma na wannan lamul kasami ne ala hudan ya rasulallahi kana kan wata shari'a kuma ita kanta shari'ar taka mustaqimun daidaitatta ce daga Allah wannan takriman ne li hurmati rasulillah kana kan shari'a ya isa sai da Allah fa ya rantse ya ce la na rantse da girman zati na kai din nan ala kana kan hudan shari'a ya isa shi da aka taɓa manzo Allah Allah ya ce yasin wal qur'anil hakim innaka lamin mursalin ala siratin mustaqim duk inda Allah zai magana janibin ma'aiki in ya faɗa abin to sai ya nuna irin na annabi ho ba na kowa bane yasin wal qur'anil hakim innaka lamil mursali ala siratin ya isa kuma kana kan hanya dan Allah ya ce to hanya annabi wata fi da kai ce hanya ko mustaqim madaidaiciya nan ma sai ya ce la'ala na rantse da girman zati na ala hudan kana kan wata irin shari'a daga Allah kuma shari'ar taka ba irin ta kowa bace mustaqimin daidaitatta ce wannan takriman ne la rasulullah shi da ya ce mai yana shirin da mutane sai ya ce mai wa'in na kallatahadi lamun kasami ne latahadi wallahi kana shiryawa zuwa ina la suraɗi mustaqim su da haka wannan komai Allah na nuna mana abin manzan Allah ba namu ba ne amma namu duk da yake da manzan Allah manzan Allah alaihi salatu wassalam hatta a halittar jikin shi duk wani da abu da Allah ya mai na jin daɗi ko na rashin jin daɗi to sai da Allah ya ninka ma annabi wannan abin so arba'in ƙwayar gani da kake gani idan kai iyaka inda idan ka ya tsaya to shi manzo Allah in yi hangi abin zai ninka wannan so arba'in ne in abu za ka je iyaka ƙarhin ka ya ɗauko to shi ma'aikin Allah zai iya ɗaukar wannan nauyin shi so arba'in alaihi salatu wassalam to duk wannan Allah yana nuna mana bambancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran mutane innaka la ala hudan mustaqim wa in luka Allah subhanahu wataala ya ce to ku dan matso ne kaga kaman gun ya fara kadan ko wa in luka Allah ya ce ya rasulullah idan mutanen nan suna jayayya da kai suna cewa allolinsu su ne Allah kaza shine kaza kaza shine kaza to ka kyale su kawai faƙulillahu a'alamu bi ma taf'alu ku sani dai ku sani duk abin da kuke aikatawa na jayayyar nan da wannan babban manzan to wallahi ku sani Allahu a'alamu Allah shine mafi sani akwai bambancin tsakanin alimu ko alimu da a'alamu kaman ka ce malami da babban malami duk daidai ne malami kowa ma zai iya zama to amma babban malami ana nufin ya fi kowa to na Allah ya ce faƙulillahu ka gaya musu ka ce Allah a alamu shi ne mafi sani Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abu da ɗan adam zai aikata a duniya daman Allah ya san zai abu yanzu a cikin ilimin Allah ya san cewa daman wannan shekarar sha biyar ga wata ran alhamis ce kuma ya san cewa a ranan nan bayan la'asar za ka ba abin da kake za ka taho bakin kasuwa masallacin gu kaza za a yi tafsiri da kai za ka ji kaza za ka ji kaza hatta yanzu abin da ke fitowa daga bakina daman Allah ya san zai fito a wannan sakan din a wannan mintan ba wai sai ya fito bane ya sani aka wace hadisi daga Abdullahi dan Abbas yake cewa lokacin da Allah ya halicci lawul mahfuz wanda yake cewa filawin mahfuz din nan ya ce faɗin shi da Allah ya shi faɗin shi zai kai tsawon tafiyar shekara ɗari a ƙasa ka shekara ɗari kana tafiya baka huta ba to shine faɗin lauhul mahfuz bayan Allah ya halicci lauhul mahfuz a lokacin ya halicci alƙalami wanda yake cewa nuwun wal qalami wa ma yastirun a lokacin Allah ya halicci alƙalami sai ya ce ma alƙalami je ka hau kan wancan lawul mahfuzin ka yi rubutu sai ce a Ubangiji me zan rubuta sai ce ka je ka rubuta sani na da halitta ta wacce ban halitta ba tun daga ranar da zan fara halitta har ya zuwa zan fara halitta ta har ya zuwa tashin alkiyama umarni aka ba shi kawai alƙalami ya je ta rubutu ya ta rubutu ya ta rubutu shi ke rubutun amma ilhama Allah ke yi ya ta rubutawa sai da ya rubuta annabi Adamu tas da zara'a shi da rigimar shi da shedan da shigar shi aljanna da fitowa har mutuwar shi aka gama wai Allah ce alƙalami dakata sai ya dakata ya ce to ka rubuta sakamakonsu ya ce mutanen kirkinsu za ka kai su aljanna mutanen banzansu za ka kai su wuta a sai alƙalami ƙudura ta ba shi umarni wannan gaya mai akai ya ci gaba da bayan shi ƙabila habila ƴaƴayen shi jikokin shi sa annabi idris sa annabi nuhu haka aka yi ta yi haka aka yi ta yi to amma saboda kariman li hurmatu rasulillah da aka zo kan al'umman ma'aikin Allah Allah ya ce rubuta alƙalami sai ya dakata ya ce ya ubangiji na ga wannan al'ummar taka ka ce mata mafifici al'umma ba ka ce annabinta ya fi duk annabawan nan kuma ka ce al'umma ce mai alfarma babu azaba a bayanta me zan rubuta Allah ya ce to abinda kawai za ka rubuta cikinta ka rubuta cewa ummatin marhumatin wa rabbun gafurun al'umma ce mai daraja kuma ubangijinta mai yawan gafara ne tana da girma in ta yi laifi zai yafe mata kawai wannan takriman li hurmati rasulillah da haka Allah ya san komai Allah da ya san komai a sha'anin duniya ma tun daga farkon halitta har ƙarshen ta sai ya sanar da annabi komai duk abin da ka sani halitta za ta tun daga annabi Adamu daga nan har zuwa aljanna inda aljanna za ta tashi har zuwa tashin ta wallahi manzon Allah ya san shi hadisin muslim na nan annabi alaihi salatu wassalam wata rana rana ta ɗanyi hantsi haka a bayan sallah azhar alayhi salamu ya hau kan minbar ya fara magana tun daga farkon halittar da Allah ya fara halitta wanda daman shine ya fara halitta ana cewa alƙalamu ya fara halitta wasu ce lauhu ya fara halitta to koma daiwa aka halitta dai kul in kana lir rahman waladun fa ana awwal abidin annabi dai shi ya fara bauta ma Allah da ka kawo ko bai yiwu ba halicce ka baka bauta to ƙarshe manzo Allah ya dinga faɗa ya dinga faɗa ya dinga faɗi wannan muslim fa ya rawaci hadisin yana nan a cikin mustahihu muslim ya dinga faɗa ya dinga faɗa har sai da lokacin azhar yi manzo Allah ya sauka akai azhar ya koma kan minbari ya ta faɗi ya ta faɗi har sai da al'asar ta ya sauka ya al'asar ya koma kan minbari ya ta faɗi mai rawaya hadisi yace har sai da rana ta yi ja ya ce wallahi sai da manza Allah ya gaya mana tun daga farkon halitta Allah har ya zuwa yanzu da muke zaune a masallaci ya ce kuma ya ci gaba da faɗi mana tun daga wannan lokacin har ya zuwa tashin alkiyama ya ce mai sani daga cikinmu mai kiyayewa ya haddace wanda ko bai da sani ya manta to da Allah shi ma bai san komai ba alayhi salatu wassalam da haka manzo Allah ya san komai to Allah shi wanda ya san komai din sai ya bashi wannan abin da ya sani a matsayin ilimi shi ya zama ilimi a wajen shi mu kuma da bamu sani ba sai ya zama gaibu a wajen mu shi yasa da mun tashi magana muke annabi ya san gaibu a ilimin Allah da ya sanar da shi ya zama ilimi a wajen shi mu kuma gaibi ne shine manufan mu fa qulillahu alam bima ta'malun Allah madaukin sarki shine mafi sani da dukkan abubuwan da kuke aikatawa duk abin da dan adam zai aikata komin girman shi komin kankanta shi Allah ya san shi kuma ta kuɗa min warqatin yana yake cewa wala habbatin illa fi zulmatil ard wala raqamin wala hadithin illa bi kitabin mubin abin da dan adam zai Allah ya sani ka kalli dan adam a cikin cikin mahaifiyar shi kawai ran da Allah ya busa mai rai to rannan ne fa Allah zai tara da mashi iyaka abincin da zai shi a duniya rannan ne Allah zai tanadan mai iya ruwan da zai sha a duniya rannan ne Allah zai tanadan mashi iya iskar da zai shaƙa rannan ne Allah zai tanada mashi iya lafiyar shi da iya rashin lafiyar shi da iya tsawon shi da iya gajarta shi da ƙiba shi da rama shi da rannan Allah zai tanaje ta da an gama Allah zai ce ina mala'ikan abinci ce to ga bawa na nan na halitta zai ci abinci kilogiram miliyan kaza da aka gu kaza na gu kaza kaza na gu kaza kaza na gu kaza kaza na gu kaza kai ke ganin kawai abincinka na nan in Allah ya sa abincinka na Lagos sai wata kaddara ta cilla ka sai ka ji ka ciwo shi ko ba haka bane sai ka ji ka je gida kana cewa kai mutanen gidan nan sun cika ruwa ko ruwan sha ba su ba mu ba ai ba ku da shi a gidan ne shi yasa ba su ba ku ba sai ko abinci ba su hito da shi ba ba ku da abinci da kuna da shi da sun kawo muku haka ruwan da zaka sha Allah ya tanade haka nan Allah ya danka wa mala'ikan abinci abincinka ya danka wa mala'ikan ruwa ruwanka ya danka wa mala'ikan numfashi numfashinka kai hatta wannan kuɗin da zaka kashe akwai mala'ikan da Allah ya danka musu suna hannun shi kai ke ganin an yi canjin kuɗi a yanzu naira muke kashewa tsohi ko a me kuɗi taro da sisi da waye suka kashe ko to da gun Allah sisuna na nan tararraki na nan yanzu kuma naira hamsin da dubu suna nan kai ke ganin an yi canji shi ya gama canjin shi tuntuni don ka gane girman Allah subhanahu wa ta'ala da ka duk abin da ɗan adam zai aikata yana a hannun Allah shi yasa kake ganin idan abincin mutum ya ƙare a duniya sai ka ga mutum yana rashin lafiya sai a ce yau kwanan shi ashirin ko ruwa bai shiga bakin shi ba abincin ya ƙare kuma ko an zuba mai ba zai ci ba in kuma akwai sauran abincin shi sai ka ji ana ai ya samu sauki mala har nan har tuwo aka yi mai ya ci ya koshi a sauran nashi ne kai ta ban mu wani da ya cinye abin shi arzikin Allah kenan haka numfashi daman shi ne ƙarshe in mala'ikan abincinka ya kewaya duniya abincinka ya ƙare to zai ma ban kwana to wane ni ne mala'ikan da Allah ya ɗora ma abincinka to na kewaya duniya duk inda Allah ya bani abinci na duba ga fayil abincinka ya ƙaru da haka ina yi maka bankwana na ruwa shi ma ka zai ma wannan bankwana na numfashi shi ne ƙarshe zai ce to wane yanzu numfashinka a duniya saura numfashinka guda kaza kana yi yana nuna ma saura bakwai saura shida saura uku saura biyu saura to da ɗayan yayi zai kauce ya baka goma wannan fati Allah ya tare da tuntuni kuma ya san da shi wanda an tabbatar da cewa ɗan adam yana da gaba ɗari uku da sittin a jikin shi a gaban nan ɗari uku da sittin da kake da ita a jikinka babu wata gaba guda ɗaya wacce ke da ƙasa da mala'ika sha biyar wanda ke kula da ita babu ko mahaɗar baki ka ko gaba ce mai motsawa ko to mahaɗar kowace ba ta da mala'ika ƙasa da goma sha biyar masu kula da ita kuma duk kwantarol ɗinsu hannun Allah yake kuma Allah nan subhanahu wa ta'ala mutane in ka zo a jimlace Allah ya san cewa ya yi alkawalin a duniya zai halicci mutum tiriliyan kaza. to yanzu ya yi tiriliyan kaza da kaza da kaza saura kaza da kaza kuma sai ya yi su kuma ya san a mutanen nan ya yi larabawa kaza turawa kaza baƙar fata kaza a cikin baƙaƙen fatar hausawa kaza ‘yan ghana kaza ‘yan nijar kaza ‘yan togo kaza a kazansu kuma kowanne dogaye ya yi kaza gajeru ya yi kaza matsakaita ya yi kaza yanzu a gari kaza shora kaza a wata a jiha kaza shora kaza Allah ya san wannan to me zai koye mashi fa qul Allahu a'lamu bima ta'malun Allah subhanahu wata'ala shine mafi sani da duk abubuwan da kuke aikatawa ya sani kuma zai muku sakamako subhanahu wata'ala Allahu ya hukumu Allahu ya hukumu جزاهم الله ما شاء
أجرهم الله نعم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب نعم إن ذلك على الله يسير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya Rasulallah, ka yi haƙuri, ka ƙyale duk abubuwan da kafiran nan za su yi maka sitai, amma akwai ranar ƙin dillanci tana nan zuwa ita ce ranar tashin alkiyama wa umli lahum inna kaydi matil fa mahilil kafirin an hilhum wa rawaida ka kyale su Allah ya ce rabu da su ya rasulullah Allahu ya kuma bainakum yawmal qiyama ai didde baki ɗayan lamari Allah shine zai yi hukunci a tsakanin ku ranar tashin alkiyama in an zo za a yi hukuncin nan mai imani a ba shi littafin shi ta hannun dama ya ce aljanna kafiran nan da ke jayayya da kai a ba su littafin su ta hannun hagu su sai kiyama Allah ya kiyaye mu fi ma kuntum fihi takhtalifun Allah zai yi hukunci a tsakaninku a cikin abubuwan da kuke yin sabani kai ka ce Allah ɗaya ne a bauta mai shi kadai a daina bautar gumaka wasu kuma sun ce a'a ai lata ma yana ciki uzza ma da ita hubal ma na ciki manata ma na ciki mala'iku ma na ciki maryam ma na ciki isa ma na ciki Allah ce to sabani ake to ka kyale su ranar tashin alkiyama Allah zai hukunci a tsakaninku a cikin wannan sabanin da kuke dan shine malikul haq almulku yawma iznillahi hakuma bainahu alam ta'lam Allah ce kai mai sauraron alqur'ani wai shin baka sani bane ma'ana ai ka sani istifhamu taqriri ne anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard haqiqa Allah madaukakin sarki ya san dukkan abubuwan da ke cikin sama wal ard kuma ya san duk abubuwan da ke ƙasa baki ɗaya wanda Allah subhanahu wata'ala wannan sama da kake ganin ta kaman hazo-hazo ita wannan wani hazo ne kawai wanda ya kange ainihin kwalitin sama wanda idan ka bai iya ɗauke ganin shi shine Allah ya aje wannan haza-haza idan kana son saman nan ka je ta in tafiyar ƙasa ce ka tafi ka tafiyar shekara ɗari biyar a ƙasa za ka iya zuwa bakin sama ta ɗaya da haka duk wannan abin da kake gani kawai dai kana gani wani abu tun da saman ka yake kace yana saman ka amma ba shi bane sama ka tambayi masu mu'amala da jirage idan an shiga jirgi wannan haza-hazan ai sun tabbatar da wuce shi aiki za a wuce shi a je ka ga ga duniyar Allah nan faifai subhanahu wa ta'ala to daga can ma zuwa saman tashin hankali kuma saman nan wannan sama kawai ta ɗaya Allah subhanahu wata'ala mala'iku kawai banda sauran halittu da ke ciki Allah subhanahu wata'ala yawan mala'ikun da ya aje a sama ta ɗaya to sun ninka dukkan halitta Allah mai taka ƙasa sau goma duk wata halitta da ke taka ƙasa kasan ko ba a san iyakarta ba to mala'ikun da ke sama ta ɗaya sun ninka su so goma haka nan daga sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu akwai tafiya shekara ɗari biyar kuma su ko mala'ikun da ke sama ta biyu su kuma in ka kwatanta yawansu to sun ninka halittar Allah da ke ƙasa da halittar da ke sama ta ɗaya ta mala'iku da sauran halittu halittar Allah da ke sama ta biyu sun ninka su so goma haka in ka je sama ta uku ta ninka wa'annan so goma sama ta hudu ta ninka daga uku zuwa ƙasa so goma sama ta biyar ta ninka daga hudu uku biyu ɗaya ƙasa sau goma haka abin ke tafiya hawa anna ila rabbikal muntaha manzo Allah alaihi salam a daren da ya Isra'i yace ya ga abubuwan ajaibu na ban mamaki yace daga cikin abubuwan ajaibun da yi manzo Allah yace ya ga wani mala'ika ya ce wannan mala'ikan ba wai maganar girman shi yake ba ya ce amma Allah ne ya halicce shi mala'ika ne rabin shi wuta ce ke ci bal-bal garwa shi na zuba rabin shi kuma ƙanƙara ce ke zuba ƙasa kuma duk a guri ɗaya rabin shi wuta rabin shi ruwa amma cewa yake subhanallazi allafa bainan nar wa sanki tsarki ya tabbata ga Ubangijin da ya haɗa wuta da ƙanƙara a guri ɗaya. Akwai mai iya haɗa su? To gashi Allah ya haɗa. Maza Allah ya ce ya ga gungun mala'ikun da kawai ɗauke suke da takobi jira suke kawai a ce a zo a taimaki manzo Allah su sauko. Ya ce ya je Baitul Ma'amur, wanda Baitul Ma'amur wani ɗaki ne kamar Ka'aba. Wanda tun da wanda Allah aka yi fandishan ɗin ka'aba mala'iku suka yi fandishan ɗinta na farko da wannan Allah ya gina shi kullum sai mala'ika dubu saba'in sun shiga cikin shi sun yi ibada kuma in suka fita suka wuce har abada ba za su dawo ba yau ma za su shiga gobe za su shiga to ka lissafa dubu saba'in ko da shekara dubu saba'in ne ka kwatanta kawai da shekarun mala'ika jibril ka gani mala'ika jibril wata rai ne manzo Allah magana sai manzo Allah ke ce mai jibrilu ke cewa shi bai san adadin shekarun shi ba amma dai abin da yake lissafi da shi akwai wani tauraro lokacin da Allah ya halice shi ya ga wannan tauraron to yana ta kallon tauraron sai da tauraron ya shekara dubu saba'in tukun ya ɓace da ya ɓace bai ƙara huduwa ba sai da shekara dubu saba'in ya ce to ya gan shi ya ɓace ɗaya kenan ya gan shi sau dubu saba'in da biyu manzo Allah ya magamashi ya ce jibril wa ana zalikal kaukau ya ce ai ni ne wannan tauraron wannan tauraron ni ne to ka kaddara wannan dubu saba'in da biyun kawai a ce kullum sai mala'iku sun dubu saba'in sun shiga nan sun fida to har yau suna tahiya dubu saba'in din ta kare an daina lissayin yau shekara dubu ɗaya da ɗari kaza da wani abu har yau ba su daina zuwa ba ya yawan su yake to duk abin da ke cikin sama Allah subhanahu wata'ala ya san shi kuma saman nan baki ɗayanta da za ku kwashe ta ka zuba kan al'arshi sai ya zama kaman ka ɗau ƙwallon dabino ne ka jewa a masallacin nan me zai tarbi to kuma al'arshin tana sama ita ma to da haka Allah subhanahu wata'ala ya san ma fi sama'i duk abubuwan da ke cikin sammai wal ardi haka ne ya san duk abin da ke cikin ƙasa Allah ya san shi an ce wata rana Allah subhanahu wata'ala ya umarci wasu mala'iku guda biyu ɗaya mala'ikan shi tun da yake a sama yake bai taɓa saukowa ƙasa ba ɗaya kuma tun da Allah ya halitta shi a ƙarshen ƙasa yake sai Allah subhanahu wataala ya ce mu innan mala'ikun su zo su haɗa a duniya wancan na sama ya sauko wannan na ƙasa ya fito da suka haɗu suna gaisawa sai na saman ya ce ma na ƙasa daga ina kake ya ce min inda rabbil alamina shi ma na ƙasa ya ce wa ana min inda rabbil alamina daga ina kake ya ce daga gun Allah ya ce ai ni ma daga gun Allah nake da haka Allah subhanahu wata'ala shi ya san adadin abubuwan da ke cikin ƙasa kalli abin da zai baka mamaki tambayi masu dogayen gini a ƙasa masu gina masai ko rijiya ko wani abu inda za ka gane Allah ya san komai sai ka ga mai ginin rijiya sai ya yi nisa can dab inda zai samu ruwa wajen gaba talatin da ya ɗan huda wani gukewa sai ya ga wata tsutsa kwance jikinta ya fi naka kyau natsuwarta ta fi taka kwanciyar hankalinta ya fi naka kuma ita ma nan kallo take tana tare da Allah shi ke ci da ita wannan bai isa gane Allah ba kuma Allah ya san da ita bai manta ta ba in takamar yawa kake da kaje kana noma ka ja wata fatanya ja ɗaya sai ka ga wani rami kyankyasai a shazumamai ko ya sunansu ‘yan kiyashi sai gansu ga su nan dubbai tiriliyan dole ka ɗage ƙafa ka tsallake su wa'in nan fa Allah ke ci da su ya san adadinsu ya san suna nan kuma yana ci da su hikaya annabi Suleiman da na ba da wancan satin kawai ta ishe mu ƙudurar Allah annabi Suleiman alaihi salam cikin godiya Allah ya ce Allah cikin godiyar da zan ma ka bani dama in ci da bayin ka wuni ɗaya Allah ya ce bayi na baka iyawa ka dai zaɓa ya ce to Allah a bani ya ce ka ci da bayina na ruwa Allah ya ce to na baka dama ka shekara bakwai kana tara abinci annabi Suleiman ne da ya shekara bakwai yana tara abinci Allah ya ce ka gama ka shirya ya ce to shikenan ya ce ka je bakin teku kai shela duk wani dabba ta ta ruwa za ta ci annabi Suleiman ne je bakin teku ya ce ya ku bayin Allah Allah ya min ni'imomi da kaza da kaza da kaza daka na roƙe shi ya bani dama in ci da ku ciyarwa ta wuni ɗaya daka ina gayyata kowa daidai lokacin hantsi kamar ka ce takwas zuwa goma malam da wani ƙasar gumin kifi ya yi sammako ya zo ya dibi abincin nan na shekara bakwai ya cinye shi baki ɗaya ko bayan ya cinye sai ya je bakin fada annabi suleiman ya buɗe baki ya ce haba suleiman ɗan dauda ya za ka hana Ubangijinmu ya ba mu abincin sai ka ce za ka ci da mu gashi abincin da ka bada ni rabi ne ban samu rabin ba. Tsohon Allah ke ci da tiriliyan ɗin wannan kifin, ya san da shi ya san inda yake. Don fa mu gane Allah subhanahu wa ta'ala, da haka Allah ya san abin da ke cikin sama da kuma abin da ke cikin ƙasa. kai dan Allah ya ƙara tabbatar mana yace inna zalika fil kitab haƙiƙa wannan abin da na gaya muku yana nan rubuce a cikin lawul mahfuz sunan ka na nan malam wane yana nan lawul mahfuz malam wane yana nan malam kowa alhaji wane hajiya wance kowa sunan shi na nan rubuce har alarammomi ma duk suna nan ciki subhanahu wata'ala da haka kowa sunan ka na nan ai an ce akwai mala'ika azra'il yana da kujera a sama ta hudu amma kanshi ya tokar sama ta bakwai kawai ya daga ido ne yana kallon lawal mahafuz kawai abinda yake kallo duk sunan wani mutum za da mutuwar ka ta zo ba ne ai ma dugu layan ku ga yan garin ku ne a diga ma shaida to wannan bana zai tafi to yana ne yana kallon ka kuma hankalin shi na wajen wata itaciya a sama ta hudu kuma nan akwai sunan kowa ita kuma itaciyar da an haife ka to ganye zai fito da sunanka to da ya ga ganye na ja to ajalinka ya taho bai san da zaka mutu ba amma alamar zaka mutu a nan sama ta hudu inda yake zaune zai ga wannan ganyen ya tsinko ya ya fado jikin shi to da ya dauka shi ya rabbul izza wannan sai Allah ya ce bawa na ne agu kaza agu kaza mai ibada mai girmama ni mai kaza mai kaza da ka bai son mutuwa ni kuma ina jin kunya kashe shi da haka wannan bawan na ka sauƙaƙa mashi ka je ka ɗauko maran shi lokaci kaza lokaci kaza daga nan azra'il zai kama shirye shirye shirye mala'iku mala'ika ɗari biyar a zo a kewaye ka a ɗauranka ta kuma in mutumin banza ne daman da ya faɗo Allah ya ce fajirin nan ne na gari kaza mai saba mun mai kaza ce in ka je ka tsananta mashi haka zai canza rigar tsanani ya zo ya tsananta maka to Allah fa ya san wannan inna zalika fil kitab wannan yana na rubuta a cikin littafi inna zalika ala Allah yasir Allah ya ce kakka ce wani abu ne mai wahala wannan wani abu ne mai sauki gurin Allah yanda ka san haɗiye miyau bai ma kai haɗiye miyau ba wanda ya ga dama duniyan nan baki ɗaya akwai wani abin da Allah zai duk duniyan nan kan sakan guda don mun mutu wannan iskar da kake gani idan Allah ya rike ta sakan guda duk duniya ya ta suma to ina kuma a ce nihin yake halakar da ita inna zalika ala Allah la yasi wa ya'buduna wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce amma duk da irin wa'annan ayyuka na Allah subhanahu wata'ala yanda ya shirya dan adam da yanda ya kula da darajar dan adam da yanda ya girmama dan adam Allah ya ce abun ban mamaki wa ya'buduna min dunillah amma kuma wai duk da haka dan adam sai suke bauta mu wani Allah kalli irin abubuwan da Allah ya gaya mana cikin ayoyin nan guda uku amma duk wannan ba su isa ɗan adam ya gane hikima Allah ba Allah ya ce amma kuma aka ƙyala Allah kuma ake bauta ma wani shi kuma abin nan da ake bauta mawa malami na zulbihi sultana abin da ba a saukan masa da wata hujja wajen bautar shi ba ba wani wanda ya taɓa zuwa ba annabin da ya zo da hujja ya ce ku bauta ma gunki ko ku bauta ma aljani ko ku bauta ma dodo ko ku bauta ma wani mutum ko wani malami ko wani shehi ko wani annabi ba wanda Allah ya ce a bauta ma duk annabin da ya zo walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ubudillaha wastanibu tagut kowane annabi in ya zo a bauta ma Allah kawai a nisanci wani Allah inda annabi ke cewa afdul ma qultu ana wan nabiyuna min ba'di la ilaha illallah kawai a bauta ma Allah Allah shi kaɗai ne amma saboda daƙiƙancin ɗan adam da toshewar basirar ɗan adam kawai ka zo ka kama bautar wani abu wanda baka da hujja a kan shi wa ma laysa lahum bihi ilmun Allah ya ce ko ma ba su da sani da wannan abu abin da kake bauta ma wan baka san shi ba yanzu in mutum mai sassaka gunki idan ka zo ka tambaye Allah wai gunkin nan da kake bauta ma me yasa kake bauta mai wallahi bai sani ba sai dai ta dahe dahe sai ya aide na ga ya dai kamata ne in sassako shi in kawo in aje kawai sai ko kuma dai to ni ma dai wani gari na ga ana yi abin ya burge ni ni ma na kama ko kuma iyayena ne ke inna wajanna aba'ana ala ummati wa inna ala asarihim muqtadun irin shi ne kawai amma wata hujja ya ce a abin da yasa nake bautar gunkin nan shi ke mana ruwa shi ke ciyar da mu shi ke ba mu lafiya in bala'i ya zo shi ke kare mana bai da wannan wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulanna Allah to ku kuna bautar gunki wa ya halitta da sama da ƙasa su ce kuma Allah to me aka kira wanda ya halitta sama da ƙasa ba shi ya kamata a bauta mawa ba yanda misalin dan adam yake idan ya kafirce ma Allah kamar misalin kai ne da ɗanka ka aure mahaifiyar shi a haife shi ka ɗauki nauyin shi ya girma ka sa shi makaranta ka ɗau nauyin karatun shi duk inda ake zuwa karatu duniyan nan ka kai shi kuma ya gama ka zo kai kici-kici ka samun mai wata babbar kujera ta aiki to amma ran da ya fara an sa albashin farko sai gayyato mutane fati gidan shi sai zo ce to jama'a ku sani wane shi ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza hannan eh kun san wannan eh to daga yau ba ruwana da shi sai ya ɗauko wani mutum sai ya ce shi ne uban shi daga yau ma a duk takardun shi aje a gyara ka a ƙara cewa wane wane ya canza uba wancan ne uban shi wannan ba ruwan shi da shi da Allah masu fatin na ya kamata su bar shi ya sauka kan kujera to abin da fa butulcin da kafiri yake ma Allah ya ninka wannan so trillion trillion saboda yanzu shi Allah ma yanzu ma bai kyale shi ba taimakon shi yake ya bashi numfashi ya bashi abinci amma me ko ya bauta ma Allah sai ce wani Allah zai bauta ma Allah ka kiyaye mu wa malil zalimin min nasir Allah yake ka rabu da su ya rasulullah su azzalimai mushrikai masu kafirci a ranar tashin alkiyama ba su da wani wanda zai taimake su ya hana Allah ya masu azaba don rannan sai kafiri ya rinka cewa ya laita ne kuntu turaba ina ma dai a ce ya zama ƙasa ina ma dai a ce ya zama ƙasa rana ce yau mai firar mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi Allah ce wai al'akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa taqwa to da haka kafiri bai da taimako bai da wanda zai taimake shi in ya mutu yana kafirci to wannan shi kuma yana fassara kenan mai imani yana da wanda zai taimake shi shine Allah subhanahu wataala Allah ka sanya mu cikin taimakonka wai za tutula
Mm. قل فأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su dai wa'annan kafiran wanda suke bauta ma wani Allah Allah ya ce wa idza tutula alaihim ayatuna bayyinatin idan aka karanta musu ayoyinmu bayyinatin mabayyanan ayoyi in aka karanta musu ayoyinmu mabayyana ga hujja an kawo masu ga dalili an kawo masu kaman wannan karatunmu na jiya Allah na ta faɗin Allahu alladhi sakkara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yamsiku as-samaa an taqa al ardi illa bi izni Allah na ta faɗi inna Allaha bin nas la ra'ufur rahim ya faɗi wannan ya faɗi wannan ya faɗi wannan wa huwa allazi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum yana ta faɗin abubuwa to kafiri idan aka karanta mai wannan karatun maimakon zuciyar shi ta taushi ya nabba'a ya bi Allah ya gane cewa an kawo mai hujjoji da dalilai Allah ya ce to da an karanta mai ayoyin Allah mabayyana ta'arifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkar ta'arifu al-munkar ai sai kaga musawa kawai a zuciyar shi sai ga ya canza fuska ya daure shi ya za a ga mai wannan ya za a ce mai Allah ɗaya ne ya za a ce mai babbautar gumarka wai ya bauta mu wani Allah guda ɗaya sai ya ɓatar ya ɗaure Allah ya ce kai idan suka ga lakwalakwa ma ya kaduna ya saduna billazina ya tuluna alaihim ayatina suna kusanta ma su ɗauki mataki su kai hari ga waɗanda suke karanta masa ayoyinmu in an karanta masa ayar gaskiya to dama idan hujja ta ƙare sai naushi ya biyo baya dama wannan ita ce al'adar mara gaskiya ko jayayya kuke da mutum kaji yana so zan ni ka san ba abin haka ni sai in kaza kazanka to hujja ta ƙare wannan hujjar kafirai ce Allah ya ce da an karanta masa ayoyi ba hujja sai su kusanta su ɗauki mataki game da waɗanda suke karanta musu alƙur'ani irin wannan ai shine abin da ya jawo mu ƙurayshawa ko da ƙurayshawa suka rasa hujja sai suka ce to kun ga mutumin nan in muka bar shi bihi ya musuluntar da mutanen garin nan ya za a yi da shi sai wa izai mu kawai bikan lazina kafaru ta tashi a abin da za a yi a yi mitin aka yi mitin to ya za a yi da shi me ko a ce a je a yi muƙabala shi ka ce a ba muƙabala za a yi ba ai kawai a gina wani dogon ɗaki a saka shi a ruhi wani ya kyalkyace da dare ya ce ‘yan uwan shi ya su rushe ɗaki wani ya ce to abinda za a yi a samu wani raƙumi a ɗora shi kai a ɗaure raƙumi ya tai daji ya ce kun san kalmomin nan nashi yana da iya magana yana iya zuwa ya samu wasu su kwance shi ya zama shugabansu su dawo su yaƙe mu kawai sai ya babban fir'auna abuja da ce abinda za a yi a tanaji matasa guda arba'in kowace ƙabila ta bada matasa a ba su takobi ga yama jini na wuce su je cikin gidan shi su yi mai ta'addanci su same shi da ta kubba kowa ya sassare shi kowa ya tabbatar shi kaɗai ya kashe shi da sahiya ta yi sun ce an kashe ce ko shi fir'aunan zai biya diya raƙumi ɗari an huta da yake mugun kafiri ne da shi dan ya dafa shi ce gaishe ka da aiki haka za a yi Abu Jahal kenan ce gaishe ka da aiki haka za a yi ai shi yasa Allah ya jarrabe shi kananan yara suka kashe shi ko kuma ya mutu ba imani to da haka wannan shine matakin marasa gaskiya duk wanda bai da gaskiya duk lokacin da aka ba da hujja to sai ya tada rigima to su wanda suka kafirta dama haka suke sai su yi ƙoƙarin su ta da rigima ko kuma su ɗauki mataki a kan wanda suke karanta musu alƙur'ani kul Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ma'aikin Allah ka gaya musu afa unabbi'ukum bi sharrin min zalikum Allah ya ce to bana ba ku labari da abin da yafi wancan halayen guda biyu sharri ba ko ɗaura fuskar da kuke an karanta muku alƙur'ani ko kuma ku yi niyyar ku ɗau mataki kan mai karanta muku alƙur'ani Allah ya ce ka gaya musu bana gaya musu abin da ya fi wannan sharri ba annahu adahallahu allazina kafaru ita ce wuta wacce Allah ya tare da mu wanda suka kafirta ai wuta idan aka saka kafiri wuta ai ta fi wannan bala'i an karanta ma qur'ani ka daura fuska an karanta ma alqur'ani ka ce kai zaka dau mataki kai za a yi ma haka a matsayinka Allah ya ce to ku rabu da shi wuta na nan fazuku falan nazidakum la azaba mutana nan ai tahi wannan bala'i annaru ada hallahu allazina kafaru wa bi'sal masir Allah subhanahu wataala ce hakika ko idan dai wuta ta zama ita ce makoma kafiri lalle makoma ta yi muni Allah ya kiyaye mu dan haka duk wanda Allah ya shigar da shi wuta to asara ta kare dan ita kafiri tashin hankalin da kafiri zai gani kafin a kai shi wuta to wani lokacin ya fi na cikin wutar bala'i don me manzo Allah fa ya ce za a zo da wutar jahannama ranar kiyama tana da ragama dubu saba'in ragama an san ragama ko irin linzamin nan da ake sa ma doki to tana da irin wannan linzamin guda dubu saba'in ko mala'iku na riƙe da ita suna jaye da ita amma idan ta zabura sai ta janye ƙarfin mala'ikun nan sai ta zo bakin al'arshin Allah Allah ya ce mala'iku kuma ya ta to kafiri wana ganin wannan bala'in za a ga mai zabi a ce koma can in an gama tara ku can za a kai ku da Allah yanzu ko a duniya aka ce ga wasu dirarruka ana ɗaura mutane a harbi sai aka zo aka kamo ku aka ce to a tara su a ɗebo sauran kai tsaya nan can za a ɗaure ku a harbe ku da Allah wannan tsayuwar bata bi harbin bala'i ba to Allah ya ce wuta fa haka za ta takadu tamayyazu min al-ghayb ko kullama al-iya fi abodin sa alamu khazanatu alami atukum nazir da haka yan uwa mu yi kokari mu ji tsoron Allah Allah ya kiyaye mu daga wuta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqun nar walau bi shiqqi tamra manzo Allah ya ce ku ji tsoron shiga wuta koda da tsagin dabino ne ka ba da tsagin dabino da niyya Allah ya kiyaye ka daga shiga wuta in kai wannan Allah zai kiyaye ka ya ayyuhan nas يا أيها الناس ضرب مثل فاستجبوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يخلقهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhan nasu ya ku gayyan mutanen duniya tun daga kiran hayya zuwa tashin alkiyama yanzu haka Allah cewa yake ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya kafirai da masu imani duriba masalun an buga wani misali amma fa wannan misalin fastami'u la kowa ya saurara ya ji wannan misalin da Allah ya buga nan Allah na jawo hankalin mutane ne baki ɗaya ya buga misali gamsasshen misali kuma ko da tafiya kake irin abin nan da ake cewa begilan ce ka san in soja da an- da ya ji begilan ko ina yake ai tsayawa yake to wannan kira ne na Allah ga kowa da kowa begilan ce daga Allah fastami ula da haka kowa ya kasa kunne ya ji wannan misalin da Allah ya buga misalin da Allah ya buga shine masu gumaka suna da wata al'ada duk kwana biyu idan mutum na da gunki in yi ƙoraye buɗu-buɗu sai ya ɗauka ya kai ɗaki ka ji lalacewa ya ɗauka gunki ya kai ɗaki ya sa in wanda za a jiƙa ne a jiƙa shi da ruwa a wanke shi in wanda ba za a jiƙa ba ne a sa tsumma a goge a goge a goge sai a samu man zaitun ko man za'afaran wani lokacin kuma sai a haɗa su wannan fari wannan ja sai duk a shafe jikin gunkin nan baki ɗaya an ce hikimar sanya wannan man za'afaran shine duk inda gara za ta ci shi ko irin a- ya sunan shi abin da sari to ba zai kama shi ba shi kuma wannan man zaitun yana sa katakon ya taushi ba zai zama nan da na ya ɓangare ba a shafe shi in an shafe shi kuma sai a ɗauko zuma a shafa mashi wannan zuman za a ji yana ƙanshi kuma duk wanda ya zo ya shafe da neman albarka in ya sa a baki zai ji zaƙi ba zaƙin Allah ba ne zaƙin zuma ne to idan aka yi wannan to da an fito da shi waje duk ƙudan da ya hau sai ya makale sai ya mutu to ya abar shi a ɗaki sai ya tsani ɗan kwana biyu astagfirullah Allah ya ce hutu kenan sai ya ce ɗaki kwana biyu ya tsani to sai ya zama shi kuma ƙuda al'adar shi duk inda ya ji ƙanshin zuma to ko mutuwa zai sai ya sai ya isa kamar sukari ne yanzu da za ka zo bakin murhun wuta ɗan kan makalatin nan ka zuba siga to ƙuda sai ya zo sai dai ya yadda in ya zo a yi bashi kuma Allah ya rufe shi kuda wannan halittar shi ce kamar yadda na ga mai ruhul bayani ya kawo shi idan kuda in dai magana zaki ne to makan cewa yake in dai inda zaki yake to in zai tafi rihe ido zai kuma in ya tashi ma yana tafiya rihe ido yake da haka kuda inda zai sauka bai san inda zai sauka ba sai dai da ya sauka sai ya sa hannu ya bude ido ya ga to nan nazo to me ana haka Allah ya kuda to da haka idan kuda ya ji wannan to in dai da kofar da zai shiga sai ya shiga to idan ya je ya samu gunkin nan an shafe shi da zuma sai ya sha ya sha kuma ya guzuri ya taho da ita to idan zai taso ba ka da gunkin da zai kwace wannan zuma a hannun kuda idan ya ɗauko ta ya taho da ita to kuma inda zai fita tunda ya sha da yawa ya rufe ido sa'a ya ya shigo to yanzu ina za shi babu shi ma sai ya taba ganniya yanda gunki yake matacce shi ma sai ya mutu ana to shine Allah ke nuna raunin wannan gunkin gashi an shafe shi da mai ƙuda ya zo ya ɗiba ya kasa hana ƙuda ya sha kuma ƙudan ya sha shi ma ya kasa fita to shine Allah ya ce an buga wannan misalin innal ladzina tad'una min dunillah haƙiƙa waɗanda suke kiran wani koma bayan Allah lam yakhliqu zubaban ai ba za su iya halittar ƙuda ba da ƙudan nan da ya zo ya sha zuma a jikinsu ya faɗi ai albarka ya samu ko fa'ida ya raya shi za su iya Allah ya ce wala wuce ma'ula ko ko da za su taru akan kuda in duk guman kan duniya za su taru ba su iya yin kuda Allah ya ce wa in yaslubuhum zubabu shay'an idan kuma kudan nan ya ɗebo wani abu daga cikin gunkin nan na zuman nan la yastanqizuhu minhu wannan gunkin bai iya kwato wannan zuma da kuda ya sha Allah ya ce da ufa talibu shike neman mai neman shan zaki yayi rauni ya sha zaki ya mutu wal matsalubu da kuma wanda ake neman albarkashi shi ma yayi rauni an ɗebi zuma ya kasa hanawa wanda yazo ya ɗebi zuma ya kasa fita da kamata ya kotun da ya ɗebi albarka ɗan mutu ya ɗebi albarka yaya ba gaba yake yi ba to ya ɗebi albarka ya mutu kaga gobe ba zai dawo ba shi kuma wanda aka ɗebi albarka jin shi bai san an ɗiba ba da haka kuma ga kuda ya mutu gaban shi bai iya halatta shi da aka kaga ashe huhun ma'ahu ne gunki shirme ne ƙarya ne babu komai ma qadarullah haqqa qadari Allah subhanahu wataala ya ce su kafirai ba su girmama Allah ba haqqa qadarihi gwargwadon sanin shi to ai masu imanin ma ba su san shi ba balle su girmama shi masu imanin ma ba su san shi ba ji girman manzon Allah da martaba shi da sanin Allah shi amma idan ya zo yana yaban Allah sai ya ce rabbi la uhsi sana alayka anta kama asnaita ala nafsika yace ya Allah ni din nan dai bawanka ban iya kiyaye yabanka kamar yanda kai yabi kanka ban iya yabanka kamar yanda kai yabi kanka annabi alayhi salatu wassalam da matsayin shi da martaba shi bai san hakikanin Allah ba mu kuma da matsayin annabi da martaba shi mu ko ba mu san haƙiƙanin annabi ba Allah ne ya san haƙiƙanin annabi to da haka Allah ya ce kafiran nan ma qadara Allah haqqa qadari ba su mutunta Allah ba haƙiƙanin mutunta shi ba su mutunta Allah ba abin da ya kamata su yi ma Allah shine su kyala gumakka su gane Allah ya halicce su ya azurta su ya ba su lafiya ya ba su ci ya ba su sha duk abin da suke nema ya ba su sai zo su yi ibada ga Allah amma sun kasa yi inna Allah la qawiyyun haqiqa Allah mai tsananin karfi ne ya buwayi kowane irin abu azizun Allah mabuwayi ne a cikin kowane irin abu karfin Allah subhanahu wataala komai da ka gani a hannun shi yake damke kuma a wajen buwaya Allah bai da dan tawaye ko ka ji mutum yin Allah ta waye to ba shi minti biyar ba shi minti biyar ne ko fir'aun da duk shekarun da ya minti biyar ne da aka natsa shi da ruwa bayan natsa shi da minti biyar ya ƙara labarin ina nan maruzu tun da ya ji sauro a kunnen shi ya ƙara labarin to haka wa'annan kafiran su ma duk abin da kake yi kake ganin suna yi wa umlilahum innaka yadima timini da haka Allah mabuwayi mai ƙarfi ne kuma Allah subhanahu wataala azizun mabuwayi ne a cikin aikin shi duk abin da ya ba mu iya yin shi ka kalli yanzu irin zamanin nan da ake takamar kimiyya da ci gaba duk in ka tara 'yan kimiyyar duniyan nan ka ce naji an ce kuna haɗa ƙwai ku haɗa kaza da kaza ya zama ruwa ku yi ƙwai kuma ƙwan nan ku saka shi cikin inji ku ƙyanƙyashe shi ya zama kaza kuma kazan nan ta girma ku rinka bata wasu abinci da sauransu ita ma ta rinka yin kwai a yaka suke yi ko sai Allah ya ce to ya ce to abin da muke so yanzu abubuwan can da kuke hahadawa menene za su wani chemical ne ko wannan chemical din daga ina aka samo shi a an samo shi ne daga itatuwa to waye iccen Allah to ku ban mu Allah na shi da me kuma a wannan mai ne ake samuwa man kaza a zuba waye man Allah ku ban mai abin shi abin da muke so yanzu duk yan kimiyyar duniya ku taru ku yi kwai kwaya ɗaya babu wani abu na Allah kwaya ɗaya za su iya kai ba kwai ba ko ƙwaye gero ka ce da Allah ku yi mana ƙwaye gero guda ɗaya na bature za su iya ashe ba nasu bane a to in ma sun wannan sai ka tambayi so ku kokolwata kuwa ya ba ku ita to kina aikin Allah ne ai cikin faɗaɗa ilimin Allah ne sai ya sako wani abu sai ya ce to bari a haɗa kaza da kaza da kaza sai ya kaza ka kalli wuta Allah ya halicci wuta amma yanzu a ce wutar nan ta Allah kawai ita za a yi ta amfani da ita ya kake tunani za a samu wuta a'a sai Allah ya ce to wutar nan na zuba muku ita a cikin itatuwa samu iccen kaza da iccen kaza da auduga ka danda kasa ka yi ta burkawa da ka burka ka burka kudurar Allah za ta kawo wutar nan ta ta wuta ta tashi ba haka ake wuta wannan asharar da kake gani duk wannan a hadan ne kawai to da haka da in ka kula al'amari baki ɗayan shi dai har yanzu al'amari da yana hannun Allah subhanahu wataala da haka komai Allah ke zartar da shi komai Allah ke tabbatar da shi ba mai iya yin wani abu sai abin da Allah yi wannan shine gaskiya subhanahu wataala suna ganin saboda yanayin lokaci sai mu kwana anan dan mu tashi Allah ya tsafi min mala'ika gobe da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan su wanda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu albarka alqur'ani Allah ka sa alqur'ani ya cece mu Allah ka sa muna daga cikin bayan da aka yanta a cikin wannan wata dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to jama'a kun gani yau sha biyar ga wata kamar ɗazu muka zo muka ce za mu fara karatu yau karatunmu goma sha biyar yanzu awanmu goma sha biyar muna karatu aƙalla kenan yanzu a azumi ka ci awa 24-24 so sha biyar yanzu fa abin da ya rage maka awa kwana goma sha hudu sai ka yi sa'a ya kai sha biyar to wallahi mu shiga taitayen mu idan mutum bai aikin alkhairi a cikin kwanakin nan da suka wuce ba ka yi aikin alkhairin da zaka kutsa Allah ya yanta ka zaka Allah muna tawassuli da kwana sha biyar din nan da ibadan masu ibada a ciki da alfarmin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah ka yadda da mu Allah ka yadda da ayyukan mu Allah ka sa mana daga cikin bayin da ka yanta ko zaka yanta a wannan wata dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ne tambaya ke cewa na'am a yau alhamis a masu marayu su tashi a kewaya kwamitin marayu a kewaya da aka dai a ƙara dai faɗaɗawa da gudunmawa Allah ya ba mu gudunmawa da aka a tashi a zagaya har wajen nan waje gabas da yamma da a fifita a zazzagaya a kawo tallafin marayu na'am alaikum salam amin mutumin da bai da lafiya ya yi ya nemi magani ya nemi magani kuma ya yi addu'o'i amma dai bai samu sauki ba sai ya zanto kamar yana jin fushin Allah har yana jin kamar haushin Allah ma dan har ya koma wasu ibadun shi na nafin kuri ma ya je daina na'am to idan mutum yana da wata larura Allah ya jarraba da ita yayi magani yayi magani yayi magani abu ya gagara to to daga lokacin da ya fara jin haushin Allah to shedan yayi tasiri kan shi shedan yayi tasiri kan shi kuma wallahi ijaba ta kusa zuwa ijaba ta kusa zuwa ai daga lokacin da shedan ya fara ma wannan sarki sarki to ba Allah na ce ma annaba ta iza sai aso rasulu zannu annahum qad kusibu ja'ahum nasaru na fa nun ji man nasha da haka mutum ya shiga taitayin shi dan ka ji haushin Allah baka da wanda dai zai maka sai shi to da haka wallahi shedan yi tasiri kanka ka koma ka ci gaba da istighfari da neman gafara Allah kuma Allah ya yayi ma in ka mutu a wannan halin kana jin haushin Allah to ai ba na hudu yanda za a yi da kai bane da haka mutum ya shiga hadari ya koma zuwa ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa idan Allah ya jarabi mutum da bala'i irin wannan za ga wani hamma gorin ya mutu yake ko manzo Allah ce to kada ku rinka yin gorin mutuwa dan zuwa can bai da dadi manzo Allah ya ce kakka rinka cewa ma Allah ya kashe ka kai bala'in nan a'a manzo Allah ya ce ka rinka addu'a kana cewa Allahumma ahayni ma kanatul hayatu khayran li wa tawaffani ma kanatul wafatu khayran li Allah ka bani lafiya matukan lafiyar nan alhairi ce gare ni Allah ka cika kwana na in ko mutuwan nan ta fi alhairi kuma kai da ka san abin da kake samu a cikin rashin lafiyar nan da ka yi gurin ka zauna har abada baka da lafiya dan idan wani mutum bai da lafiya zunuban shi ake kakkaɓewa kai ka san lalatar da kai can watakila wani zunubin ne ya makale maka ya ki sauka shi yasa ake gana ma wannan musibar dan ya sauka to kuma in ka jawo shin Allah ya zaka da haka kai ta addu'a ka koma ga Allah kai ta istighfari Allah ya gafarta maka Allah ya gafarta mana na'am assalamu alaikum alaikum assalam ba a cin yankan ba ba guje saboda bai san Allah ba eh musulmi ko bai guje ko ba nasari wanda ya san Allah amma kuma bai ambaci sunan Allah a yankan ba eh to mutumin da bai bismillah ba in dai da kuskure za a ci amma idan da izgiliye malamai sun ce ba za a ci ba inda mantuwa ya ya manta bai ambaci sunan Allah ba ya yanka za a ci amma inda gangan ne shi ya ƙi kiran sunan Allah to malamai sun ce ba za a ci ba na'am assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya amin malam ya halatta ai karatu Qur'ani da turanci to kamar da turanciya kamar ya kamar misali yanzu misali mutum zai karanta fatiha da hausa sai ya ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai sadaka eh eh to ai ta karatun qur'anin da haka to ai wannan ai fassara ce ai hakuri ai in ka faɗi wannan ai fassara ce ka fassara shi da sura da kaman ka ce da sunan Allah mai rama mai jin kai ne ai wannan ba karatun alqur'ani kai ba ka fassara qur'ani kenan amma karatun alqur'ani alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim shine karatun qur'ani sai ka rubuta shi da, da alphabet na abcd ko ka rubuta shi da, da alfa da, da haruffan ajami ka rinka karantawa a wannan me zai rinka hitowa bakinka larabcin babu komai wannan babu komai eh
assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya Amin.
malam ne hukuncin wanda ya kariya da annabi ko bai gan shi ba to duk wanda ya kare ya ga annabi ko bai ganshi ba, manzo Allah ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar manzo Allah ya ce duk wanda ya mun ƙarya in an je lahira kawai ya nemi masaukin shi a wuta ya tafi kai mu annabi ƙarya yawwa kai mu annabi ƙarya su yan gigin mafarkin nan wallahi su shiga taitayin annabi ba abun wasa bane wallahi mutane mu shiga taitayin mu ka ce ka ga annabi ka san akwai wa daga cikin imamai wanda ya ce idan mutum ya zo ya ce mana ya ga annabi ya ce he mun mai tambaya saba'in za mu gazgata shi tambaya saba'in tukunna kai daman da ka duro gado ya ka buga waya ya wani ai na ga ma'aiki ai na ga mai gida waye gaya maka shi ne waye gaya ma shi ne kai ma'aiki za ka gani ma'aikin za ka gani ka gane shi ne ka ga fuskan nan malam tana walau-walau hannun nan na tartar ka ga jini na tafiya malam ga fargo na yau wannan zaka gani ka ce shine wallahi mu shiga taitayen mu wallahi mu shiga taitayen mu kuma in mutum ya mafarki da annabi sirri ne tsakaninka da shi kuma sirrin zaka je kai ta yayatawa to da haka mutane mu shiga taitayen mu in ma ka ga annabi kai shiru kai gum abinda ka gani ka gani Allah sa mai albarka shikenan na'am assalamu alaikum wa alaikum malam assalam an ce ba mu kyau shafa turare a cikin watan ramadan na'am da gaske ne eh makaruhi ne aka ce an ce abin da yasa aka ce makaruhi ne saboda shi turare yana motsa sha'awa yana motsa sha'awa ko yanzu kana azumi uwar gida ta yi wanka da alfa ta fesa turare eh kaga ta burge ka ko yawwa ko kuma ka yi wanka eh ka burge ta to da haka shi za aka ce makaruhi ne ba haramun bane amma dai akwai karanci saboda yana motsa sha'awa na'am kalas to akwai mai wata ta baki ko mai addu'a na'am eh eh eh a'a a'a idan mutum na da mahaifiya da mahaifi to saboda rigingimunsu sai mahaifiyarka ta umarce ka da cewa kai ma ka daina kyautata ma babanka tun da bai kyautata mata to nan guhe ka ba ta haƙuri na ki yi haƙuri ni wannan abin kin ga dai tare na ganku ko ko ba tare ka gansu ba kuma ni in na bai kamata in shiga tsakaninku ba kin gani dai da aka tashi ke kika ce shine babana yanzu inda wani kika ɗauko kika ce shine babana yadda zan ni ban san wani ba sai shi haka dai abin da ke tsakaninku da Allah ku yi haƙuri ku daidaita dai wannan waɗan ba ruwana in kuma ta matsa ta matsa kuma ka ta gidansu ita ma ita na da uba ko sai ka ce to ni wa baba in ta matsa min ta ce wai in daina kyautata ma baba ina son ka kira ta ka gaya mata gaskiya kaga ita ma yan uban ta ya kira ta ya gaya mata ta kiji kaga yanda za ta sa ka cikin kwana kai ma ka sa ta kwana yawwa to haka ya kamata a yi yawwa amma ba ruwanka da rigimar su tare ka gansu ka bar su tare yawwa insha Allah wa alaikum salam mata zo su yi sallar gawa a mata ba su zuwa sallar gawa mata ba su zuwa sallar gawa ba su zuwa jana'iza da wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sai na Fadima da rana yace Fadima daga ina ce Rasulullahi na je gidan mutanen can ne da aka yi mutuwa in jajanta musu yace to ina jin dai baki je ku dai ba ko wani gune inda ake taruwa ai sallar gawa ce ai ban je ba yace wallahi da kin je yace wallahi ba za ki samu aljanna ba yana nan cikin littattafan hadisi da haka mata ba zuwa sallar jana'iza ba sa sallar jana'iza addu'a aka ce sai ko ba su zuwa rakiya makabarta wannan shine gaskiya amma yan wasu sun ce sun gano hadisin da ake ce kace to Allah babu sa'a kai dai ka je tunda kai an ce ka je matarka ko ta zauna kan magana kenan Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatunmu Allah ya dada mu Allah ya dada ayyukanmu da abubuwan da suka ɓaci Allah ya gyara mana dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati goma ga annabi